بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شدة ga watan takwas watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ya yi daidai da ranar sha shida in ba na ba ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi da wanda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banu fondule daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul qasas daga farkon surar Allah ya ba mu iko mu zo aya na hamsin daidai yau za mu tashi aya na hamsin da ɗai zuwa abin da Allah ya so farkon aya na hamsin da ɗai a cikin suratul qasasi shine faɗin Allah madaukakin sarki wala qad wassalna lahum alqawla la'allahum yatadhakkarun Allah ya samu dace. Idan jama'a ba su manta ba, Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana irin maganganu da kafirai suke faɗi game da saukar da alƙur'ani da ake da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma irin amsar da manzo ya ba su cewa to idan kuna ganin ƙur'ani ko attaura sihiri ne da aka zo muku da shi to ku ku zo da naku littafi wanda ya fi wa'innan mu mu bi shi in kun kasance ku masu gaskiya ne Allah ya ce idan ba ku su an samu wannan magana da kai musu ba to ku sani su dai wa'innan abin da ya hana su imanin bin son zuciya su ne kawai don haka babu wanda ya kai bata irin mutumin da ya fi son zuciyarsa ba tare da wani hujja daga gurin Allah subhanahu wataala Allah baya shirye da mutane a sabon Allah ya ce wa laqad wassalna lakum alqawla haqiqa mun bayyana musu bayani ma'ana bayyana lahum alquran bitawhid mun bayyana musu alqurani game da abin da yake dauke da shi na tauhidi la'allahum yatadhakkarun domin su wa'asu su yi alquran Usman ma suka ce wa laqad wassalna lakum alqawla haƙiƙa mun saukar musu da ayoyi na alkur'ani sashe yana bin sashe alkur'ani ayoyin shi za ka ga suna da kama da juna ko kuma wasanna lahum alqawla mun sadar musu da tarihin duniya jumlatan a cikin alkur'ani zaka alkur'ani in ka fahimce shi sai ka ga labarin da ake shekara dubu ɗaya dubu biyu dubu ka zo kana ba da shi a jere ai lokaci kaza an yi kaza ai lokaci kaza an yi kaza wannan amma sadar da labarin da ya gabata ne a cikin Qur'ani yasa suka fassara shi da walaqad wassalna lahum alqawla haqiqa mun sadar musu da tarihi al'ummomin da suka gabata cikin Qur'ani sai ka same shi me yasa ake ambaton tarihin al'ummomin da suka gabata la'allahum yatadhakkarun dan su wasu ma'ana idan ka ji yadda wani ya halaka sai ka nisance yin haka don ka samu ka tsira idan ka ga yadda wani yayi ya samu yabo sai ka yi haka dan kai ma ka samu Allah ya yabe ka Allah ce allazina atainahum kitaba min qablihi wa inna da muka ba su littafi kafin saukar alqur'ani ay min qablihi kafin zuwan manzo wasu malamai suka ce bihi din nan yarju ila annabi sallallahu alaihi wasallam aw yarju ila alqur'an الذين آتيناهم الكتاب وإن دمك باس بالتاني التوراة وإن دسك إيماني لكتكم مؤمنين نبن إسرائيل شيني الله يكي بياني أكنسو الذين آتيناهم الكتاب من قبله وإن دمك باس بالتاني التوراة كافن زو منزو وكافن سوكد القرآن هم به يؤمنون سوسنا إيماني لشيء bi ma'ana suna imani da manzo kuma suna imani da alqur'ani inda damiri nabihi imma an yarja ila nabi wa imma an yarja ila alqur'an dukkan su dai suna dauka gaba daya wa idza yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani ma'anan nan in aka ba su sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai amanna bi ai mun yi imani da manzo mun yi imani da alqur'ani innahu alhaq lalle shi gaskiya ne damirin ne yana komawa zuwa ga qur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da zama shi qur'anin gaskiya ne ko manzon nan gaskiya ne dan aiki ne daga gurin Allah innahu alhaq min rabbina shi gaskiya ne daga gurin ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin ai mu kasance mu'minai musulmi masu mika wuya kafin aiko da manzo ko kafin saukar da alkur'ani mai girma ulaika to wa'annan wanda suka imani da qur'ani suka imani da manzon Allah bayan da suna aiki da littafin at-taura yuktawna ajrahum marratayn Allah ce za mu ba su ladan su kaso biyu aikin da suka yi kafin saukar Qur'ani za mu ba su ladan shi sannan imani da suka yi da Qur'ani suka yi aiki da Qur'ani shi ma za mu ba su ladan shi bai ma sauraro game da haƙurin da suka yi an gane ko wa yadrabuna bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗa mummuna da kyakkyawa wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma game da abin da muka ciyar da su suna ciyarwa dan Allah kaga in ka kula an shigo da magana an al'adan yahudawa tun daga da har yanzu in dai kana cikin su kan musulunta to ba ka yi haƙuri ba za ka yi ta musulunci don za ka ga nau'i nau'i na cutarwa kamar dai ka taso ahalus sunna ne tsakiyar yan bid'a ya zama gidan ku duk yan bid'a ne gangarumai sai ka zama dan sunna to in ba ka yi haƙuri ba sai ka bar sunnat za ka ta ganin tsokana da abubuwa iri-iri shi ne sai Allah ya ce kula ne ka yi watauna ajirahun marratai ne bai masu wa talaci za mu ba su ladan su biyu saboda haƙuri da suka yi inan an yi ta tsawon wasu an yi musu sharri ba abin da ba a yi musu ba kuma waye da rabu ne bil hasanati sayyi'a sukan tunkuɗe mummuna da kyakkyawa mana in aka saka musu da sharri sai su saka da alheri haka ne sifar ahlus sunna in kana cikin yan bid'a wa'inda ba su karbi sunna ba ko kana cikin kafirai wa'inda ba su karbi musulunci ba sai ka taushe kwannan ka kakka zamo kare kai ta faɗa kai ta haushi kullum kana muƙabala da wa'inda sai ka yi ta yi alheri za ka maida wa da shi ai ma sharri ka maida da alheri ai ma sharri ka maida da alheri an gane ko shi yasa Allah ce wa min ma razaqnahum yunfiquna kuma daga cikin abun da muka arzuta suna cewa inan sifa ta rowa ba dabi'a bane na ahlus sunna kakka zama ahlus sunna da rewa dan haka yana daga cikin aibi da ɗan bid'a ke jingina su zuwa ga ahlus sunna cewa ahlus sunna marowata ne sifar rowa ba ta ahlus sunna bane duk wanda ya fahimci sunna ba ka ganin shi mai rowa Allah karba mu da sifa ta rowa wa idza sami'u laqwa idan suka ji yasashiyar magana Allahu huwal batil in suka ji an gaya musu abin da bai dace ba a'rudu anhu sai su kaura kai game da wannan abu وقالوا لنا أعمال سسجم وإن شيء مسلم سوء إيماني با لا دم أيكم ينا غريم ولكم أعمالكم كما لا دم أيكم ينا غريم salamun alaikum haka ne ko zaman lafiya ya tabbata a gare ku kun gane ko nan da Allah ya ce salamun alaikum ba sallama ba ce ta gaisuwa dan Allah ya hana musulmi ya ce makahiri assalamu alaikum ce sama idan kafirai suka ce da ku assalamu alaikum to ko in za ku maida musu ba ku ce da su alaikum salamu rahmatullahi ko haka bane sai dai ku ce da su alaikum kenan nan da wa'annan suka ce da su salamun alaikum ba gaida su suke ba a zauna lahiya kenan amincin zaman lahiya ya tabbata a gare ku mu ba mafaɗata ba ne karkara dai abin da zafi ku yi kaga abin da za mu duba a cikin wannan aya na farko wai da sami allagawa a arzu an suka ce a sashen magana sai su kawo da kai ba a son kai ahli sunna duk magana sai kayan raddi a kanta duk wanda ya ma magana sai ka mai raddi kau da kai ake ai ta aiki an gane ko ba ce ba a raddi ba amma kai ya zama aikin ka wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum suka ce ai kamu ladan su yana gare mu ko kuma na ku yana gare ku salamun alaikum zaman lafiya ya tabbata a gare ku kun gane ko eh menene gaba la nabtaghi jahilina ma'ana mu dai ba ma neman jahilai da rigima nan aljahl shine ibadatu shaytan ibadatu al-asnam bautar gumaka babu jahili irin mai bauta wani Allah idan kana neman jahili kaga mutum ya rika wani Allah yana bauta to ya jahilci saboda wanda ya sa Allah sani na hakika ya sa Allah ya cancanta bauta musu baya bauta wani Allah innaka la tahdi man ahbabta Allah ya ce da manzo lalle kai ba za ka saukar da ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shine yake shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine kowa sani game da wanda za su shiryu zuwa ga addininsa wannan ayar malamai suka ce an saukar da ita ne ga annin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdulmuttalib lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya shiga musulunci gab da mutuwarsa alamomin mutuwa sun zo masa su Abu Jahal da sauran kafirai sun zagaye manzo yana ce ka ce la ilaha illallah in kafa maka hujja da ita gobe a gaban Allah sai shi ya Abu Talib Abu Talib eh sai suka kun gane da nace Abdul Muttalib Abu Talib sai su kalle shi su ce yanzu kai za ka saki addinin da ka gada a iyayenka da kakanninka sai ya kalli manzo da ƙarshe ce da manzo ka yi haƙuri ni ba zan bar abin haɗi ba a ce na shiga addinin yara amma dai na sa abin da kake kira gare shi gaskiya ne amma ni ba na shiga addinin yara in bar abin haɗi za ka bai karɓi wannan kalma ta shahada ba manzo ya samu damuwa sosai Allah ya ce da shi ba ka iya shiryar da wanda kake so kun fahimci wasa shi yasa malama suka ce alhidayatu nau'ani shiriya nau'i biyu ne akwai hidaya wanda yake ijadul imani fi qalbi wat tawfiq wal ilham li qawl iman akwai samar da imani a zuciyar mutum da datar da zuciyar mutum ta karbi imani da yi mutum ilhama ya fi kalmata imani wannan Allah kaɗai yake yin shi duk yadda za ka yi wa'azi za fa a ji wa'azin amma a karɓa a yi aiki da shi in ba Allah ya datar da mutum ba ne kai ba ka isa ka datar da mutum saboda daɗin bakinka sai dai nau'i biyu na hidaya shine hidayatul dilala ad-dilalatu wal irshad shiryarwa na nuna wa mutum da kwatanta masa to wannan kowa na iya yi shi har annabawa ma Allah ya ce da annabi inna wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya ta daidai to wannan shirwa shine ad-dilalatu wal irshad kana nuna wa mutane ga inda ya kamata su bi wannan shi aikin ka to amma su bi wannan ba kuma ba ba ba naka bane kamar dai kana nan zaune kaga mutum sai ka ce kai ga hanyar hita masallaci can sai ce to ya jiya sai ya yi kaga kai ka kamo shi ka sashi ta wannan kofa ba aikin ka bane amma ka nuna mai ga mafita nan in kai wannan kaga manaka to su masu da'awa zuwa ga addinin Allah suna yin hidaya ne na ad-dilalatu wal irshad suna nuna wa mutane ga abin da za su yi su tsira amma a karbi wannan shiryarwan to Allah shi yake wafakar da shi ga wanda yake so daga cikin bayansa haka al'amari ya kasance shi yasa malamai suka ce duk da an saukar da wannan aya ne akan Abu Talib ko al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab amin dai la'akari lafazi in yana shafawar kowa ma'ana kowa kana iya gane kana son ya shiryu amma in ba Allah ya fukar da shi bai shiryu in mutum ya fahimci wannan wajen da'awa sai ya mai da hankalin shi waje daya ya samu kwanciyar hankali dan akwai wasu masu da'awa in kai wa'azi kaga mutum ya ki karba sai ka taushi da shi wani ma sai shi ta gaba da mutane eh wani ina wa'azi ma baka zakwa a'a wannan ba naka bane sai dai kai fatan Allah ya tawaffaka da mutane zuwa ga daidai wa qalu sai suka ce inna tabi'ul huda ai in mun ka bi shari'a ma aka tare da kai nutakhaffaf min ardina za a tsince mu daga kasan mu ma'ana za a yi mana taron dangi a karkashe mu asalin wannan gaba shi ne nutuwa za a kore mu daga garin in muka yi imani da kai daga ya ce nutakhattaf min ardina ai nuturat min ardina wannan ayar an saukar da su ne akan su alham bin Uthman bin Nawfal wai sun shawara ne shine suke ce da suke ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba imani da kai abba mutum ne ba yanzu inda za mu imani da kai tsoron muka sauran larabawa su haɗa kai su zo su kore mu daga gare mu ce yasa muka ƙi imani da kai wani uzuri suke kawo wannan yana zama uzuri ba uzuri ba ne shi yasa Allah ya ce wa ƙalu suka ce in na tabi huda ma aka wai in muka bi shirya tare da kai na ta min ardina za a kore mu daga gare mu shine makka kenan Allah ya ce to ka gaya musu awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu ne muka sanya musu garin makka ya zama harami ba mana muka haramta zub da jini a gurin kuma ya zama guri mai aminci gare su ba mu ne muka musu wannan ba yushba ilaihi tamaratu kulli shay ana zo masa ana zai ke masa da nau'in kowane irin kayan marmari daga wurare daban-daban garin maka babu noma babu ƙasar noma ma yanzu in ka je maka akwai unguwar da ƙasa wannan in kana so sai ka yi dogon tafiya ka samu ƙasa duk duwatsu na wanda suka je sun gani Allah ce amma duk da haka kuna ganin abubuwa na marmari iri-iri ga suna ba mu muka muku wannan ba muka ba ku wannan kariya sai kuma ku bauta mana ne za ku ce in kun ka bauta mana za a zo a karkashe ku Allah ce wa ibja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla she ba ka ba su labari yayin da muka sanya ɗakin Ka'aba gurin da ake son a koma in an zo duk wanda ya zo Makka wuri ne yana da aminci yana son ya koma na kwana lokacin da na cika kwana na arba'in a cikin garin Makka shine sai na tuna cikin harami kwana arba'in ɗin nan da ne ko sauro ɗaya ɗaya bai cije ni ba bale wani abu ya cije ka ni da haka dace mu abokanta ya ta ban sani ba su nace musu kun gwada abu mamaki tun da nake shigowa na hayya ko ɗan sauro bai cije ni ba to tun kafin aiko da manzo wannan guri Allah ya sanya ma mutane girmama shi ko faɗa ake da ka zo sai a ce wanga wuri mai daraja ne a bar faɗa sai an hita na da ce ba mu ba ko wannan kariya kira sai ku gode mu Allah ya ce in dai kun gode masa zai ƙara muku ko ba haka bane in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lashadid na kulli shay ko samaratu kulli shay kayan marmari na kowane irin abu rizqan min ladunna wannan fa arziki ne daga gurin walakin aktharuhum la ya'lamun amma da yawa daga cikin su ba sa sanin wannan ne wa kam ahlakna min qaryatin to nan kan khabariya ce ma'ana kenan labari Allah yake ba mu ai mun halakar da da yawa daga cikin ma'abuta zama a wasu alƙaryu ba'irat ma'ishata ma'ana ba'irat fi ma'ishata fi ma'ishatiha da suka yi zalunci a cikin rayuwarsu suka yi dagawa a cikin rayuwarsu ma'ana da suka samu jin daɗi sai suka fankare Allah ce mu kuma sai muka halakar da su fatilka masakinuhum ai wa'incan wuraren zaman su ne su wa'inda muka ba dadi kafin ku suka fandare suka kafirce mana ai ga wanda suka yi zama can lam tuskan min ba'rihim ba wanda ya zauna garuruwan su illa qalilan sai dai dan kadan nan me ake nufi ana duk garin da Allah subhanahu wataala ya halakar da ma'abuta zaman wannan gari saboda zunubi da suka yi to ko ka zo da niyyar zama tsoro zai halaka zama a garin baya zaunuwa sai da ce illa qalilan sai dai kadan abinda ake ni anan sai dai matafiya da za su biyo su yawon bude ido ko su dan huta su wuce amma ba dai da suna a zama a garin ba ina kori an zauna dan zama ne ba na dindindin ba amma zama na dindindin ba a iyawa masu yawon bude ido suna ba da labari cewa in ka zo garuruwan nan da suka yi laifi Allah ya halakar da su sai ka ji tsoro ya kama ka ko kana son ka zauna ba ka iya zama shi sa Allah madaukin sarki ya muna ishara ya ce wa kam ahlakna min qaryatin ay mun halakar da yawa daga cikin gari ma'ana ma abuta zama garin kenan baqirat ma'ishata da suka yi zalunci suka yi dagawa a cikin rayuwarsu na ni'ima da aka yi musu tilka masakinu ai wa'ancan wuraren zaman su ne da muka halakar da su lam tuskan min ba'di ba a iya zama cikin wurin zaman su ba bayan sun shuɗe illa qalila sai dai dan kadan ma'ana sai dai matafiya da za su zo su wuce amma ba da suna mai da shi gari ba wa kunna nahnu alwarithin Allah subhanahu wata'ala yace mu ne fa za mu gaji ƙasa bayan mazauna ƙasa sun shuɗe zace mu ne magana ya sama da masu ce daga cikin sunan Allah akwai alwarif Allah mai gado ne duk abin da aka yi duniya aka ƙare da ƙarshe za a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala shine almaliku kenan mai mulki na haƙiƙa to ko kun zama kun yi abin kirki dai ƙasar ku Allah zai gaje ta aka duk duniya a yayi hayane da za ya ƙare daga ƙarshe dai ƙasar za ta koma hannun Allah kaga wanda ya samu dama ta yi abin kirki sai ya yi وما كان ربك مهلك القرى Allah ya ce Ubangijinka bai kasance yana halakar da wasu garuruwa ba, ma'ana ba abu ta zama wannan garuruwa, hatta ya fata fi ummiha rasulan. Face sai Allah maɗaukin sarki ya aika da manzanni fi ummiha, malamai suka ce ummiha nan fi a'zamiha, au fi aksariha, ma'ana a mafi yawancin gari sai mu aika musu da manzanni kafin mu halaka da su ku kalla nan yanzu kamar nan niyami sai a aiko manzo sai a aika guda dosu a aika guda maradi wa'in duk ƙauyukan da aka kusan maradi wancan manzo ya ishe su ko bai ishe su ba duk ƙauyukan da aka kusan niyami wanga bai ishe su wanda ayyabai ya ishe su to mafi yawancin garuruwa ko dai kokoci alƙarya ba a tura mata da manzo ba to an aika da manzon da ya ishe wannan gari da yake kusa da shi ai an fahimta wasa ta to Allah ya samu dace shi yasa Allah yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance yana halakar da ma'abota zaman garuruwa ba hatta liyab'atha fi ummiha rasulan face sai ya aikata manzanni a cikin mafi yawancin garuruwa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kenan nan kowace al'umma sai mu aiko da mai gargadi a ciki to zai iya yiwa wanga gari da wancan gari da wancan gari duka al'umma guda ce sai a aiko musu da manzo guda hakinan ba ku ce ai mu garin mu ba a aiko da manzo ba kenan duk garin da ya kamata a ce wannan manzo sakon zai kai an aiko kenan babu wata hujja yatlu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin mu wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah ce mu kasance muna halakar da alƙarya ba ma'ana ma'abuta zaman garin face ma'abuta garin sun kasance azzalimai ma'ana suna yin shirka da Allah wa ma utitu min shay ku sani dai ku mutane babu wani abu da aka ba ku ai ma utitu min al-mali babu wani abu da kuka sani an ba ku na dukiya mata'ul hayatid dunya kawai dadin duniya ne rayuwar duniya ne kawai wazinatuha kuma kawa ne na duniya wa ma inda Allahi khairun wa abqa abun da yake gurin Allah na lada da aljanna shi ya fi alkhairi da wanzuwa afala taqilun shin ko mutane ba za ku hankalta ba almai suka ce cikin wannan aya ana yi mana irshadi ne game da haƙara na duniya cewa duniya ba komai bace an gane ko amma mithli dunya bil akhirati illa kama yaj'alu أحدكم إصبعه في اليمن فينظر ماذا يخرج idan za a kimanta misalta duniya da lahira ya ka ce ka kwatanta yaya duniya da lahira take yadda za ka kwatanta shine ka zo bakin teku sai ka saka yatsanka ciki haka ka ce rike ka nemi adadin ruwan da yatsanka ya ɗebo me ya rage mutum in ma ya rage ana ganewa to kawon misalin duniya da lahira haka ne nisan da a tsakanin su amma kare da na takalar fi duniya ko haka wani duniya ta ɗauki hankalin mu ina ka hito neman duniya ina za ka duniya na ba komai bace in ka rasa duniya to sai ka yi zauna ka yi maka karatun tanasu to inda zan samu lahira ni a bambance ta da abin da na rasa sai ka ɗobo ruwa na buta inda za ka yi alwala sai ka saka hannunka cikin buta sai ka duba me ya rage a cikin buta da Allah ya rage wani abu to bale ruwan teku sai sa Allah madaukin sarki yake cewa duk wani abu da kake gani an ba ku a duniya ba komai bane dan jin daɗi ne na duniya da kawai duniya abun da a gurin Allah na lada da aljanna khairun shi yafi zama alkhairi wa afqa shi fi wanzuwa inda duniya an samu gushewa take yi afala ta'qilun shin ko mutane ba za ku hankalta bane ko ba ka bane manzo Allah ya buga masa sabai misali wata rana ya tare da su sai ya wuce wani dan bunsuru mai yankakkiyar kunya ya mutu ya tunkuɗe shi yace wa yake son ya sai wannan dirhami guda daya sai suka ce to ai ko yana raye ma bai da rabi guda inda bai da kunna balle ma ya mutu to sai ce wa ka so in ba shi shi kyauta suka ce to abinda ko yana raye ma wa zai bukace shi kyauta balle ya mutu yanzu hankalin su ya dawo gare shi ko sai ce musu to duniya ta fi wannan abun zama walakantacciya a gurin Allah fiye da yadda kuka walakanta motion wannan dan bisu Yawari hajji. Yasa manzo Allah ce laukalati duniya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun min ashur sama. Yace wallahi inda darajar duniya a gurin Allah ta kai fifikin sauro a gurin Allah da kahiri ko kwadawa ɗaya na ruwa ba za a bashi. In duniya ba komai bace. Idan kakka damu kanka ka rasa duniya in ka rasa lahira shine kai asara bayan ka rasa duniya ba. kuma kada kai taɓa baƙin cikin zan mutu ban bar mu ƴaƴana komai ba a'a ka bar musu addini ka bar musu Allah ka bar musu aqida kyakkyawa in akwai wani abu da ya sauro fa ne amma in babu kai ya dame ka wayanda suka fi ka sun mutu wasu bar komai ba amma bai zama wani kasu gare su ba akwai wanda zai ce ni ba ku san ina da kuɗi ba sai na mutu na kare mu to shi ke nan mutu mu gani Allah ya ce ba su tiru na hayatar duniya ko ku dai mutane kuna fifita rayuwar duniya ne shi yasa da manzo ya tashi in ja mu dubun bayani na na muke afaman afaman wa'adnahu wa'adan hasanan shin wannan da muka yi masa alkawari mai kyau mana wanda muka masa alkawari da aljanna fa huwa laqihi zai hadu da wannan sakamakon a ranar tashi alkiyama kamar mata'anahu mata'al hayatid dunya ya zamo dai game da wanda muka bashi rayuwar duniya kawai kuma bai da imani sun zama dai Allah ya ce ba su zama dai ثم هو يوم القيامة من المحضرين kuma shi wannan da muka ba duniya bai samu lahira ba ranar alkiyama yana daga cikin wanda za a halarto da su muhdarin bi ma'ana mu'azzabina yana daga cikin wanda za a yi ma'azaba ba su zama ɗaya in ka gane wannan sai hankalin ka ya kwanta sai ga mutum bagan bagan bagan duniya sama gaba kai kuma lahira ka sama gaba to wallahi komi ya mallaka na duniya kai tana ma hankali saboda bai da garanti shi kai kuma kana da garanti in Allah ya so ya yarda wa yawma yunadihim ranar da Allah subhanahu wata'ala zai kiraye su shine wata rana ranar tashi alkiyama kenan suwa zai kira su wayannan kahirai wanda duniya ce suka samu ba da lahira ba ranar da Allah zai kira su fa yaqulu sai Allah ya ce da su aina shuraka'i alladhina kuntum tasdumun ina abokanin tarayya na da suke rayya cewa su ne suka cancanta abota musu ina suke mana ana goma kana ko kasance kuna bauta su zo su ba ku kariya qala alladhina haqqa alaihim alqawl wa innan da ma'ana azaba ya wajaba akan su ma'ana wanda hushin Allah ya tabbata a gare su sai su ce rabbana ya ubangiji ha'ula alladhina aghwayna wa'innan su ne waɗanda suka ɓatar da mu ma'ana suka halakar da mu suka ɓatar da mu daga bin gaskiya da shirya agowaina su ko agowaina hun kama gawaina ma'ana mu ma mun rabu da su kun gane ko mun ɓadda su kamar yadda suka ɓadda mu ma'ana mun rabu da su kamar yadda suka rabu da mu tabarra'ana ilaika mun barranta daga gare su mun koma zuwa gare ka ma kanu iyana ya'budun mu ba su kasance mu ne suke bauta mu kenan yanzu nan ana magana ne game da su waɗanda aka rike abin bauta su za su zo su wanke kansu su nuna cewa ba su ake bauta ba sun barzantar da kansu daga masu bauta su an gane ko idan kowa zai barzanta daga wani kenan yasa Allah yake cewa wa qala alladhina qala alladhina haqqa alaihimul qawlu wa'inda banin azaba ya wajaba a gare su sashi rabbana haƙula illabina a goyina ya Allah wa'inda su ne wa'inda suka ɓatar da mu a goyina hun kama gawaina ko mun ɓadda su kama yadda suka ɓatar da mu mana zalla hun kama zalla tabarra'ana ilaika su ce ya ubangiji mu dai mun barranta daga gare ka ma'ana mun barranta daga cewar da suka yi sun rike mu abin bauta ma kanu iyana ya abudu mu dai ba su kasance mu suke bautawa ba qila du'u shuraka'akum sai a ce da su to ku kirayo allolan wanda kuke bautawa kuma bayan Allah fada'awhum sai su kirayi allolan nan nasu gumakan da suke bautawa falam yastajibu lahum amma fa ba za su iya karba musu ba wa ra'aw al'adab za su ga azaban Allah lau annahum kanu yahtadun ina ma su sun kasance sun samu shiriwa a nan duniya gane ko ma'ana law annahum kanu fi dunya 'ala al-haqq duk da za su ga azabar Allah sai su ji ina ma a ce duniya suna kan gaskiya ne an riga an yi asara daga wanda ya samu dama kada yi asarar damar shi wa yawma yunadihim ranan alkiyama kenan ranar da zai kiraye su mana ranar da za a kira kafirai Allah zai kira su kenan fa yaqulu sai Allah ya ce da su ma za ajabtumul mursalina wani amsa ne kuka amsa mu manzanni da shi lokacin da suka kiraye menene amsar da kuka bayar fa amiyat alaihimul anba anan fa sai zamanto hujjojin da suke da shi sun kubuce musu ba su da wani hujjoji da za su ba su an gane ko mana labaran da suke da shi na ba da amsa sai su rasa abin da za su bayar shi ne fa'amiyat alaihimul ambaɗai al'afbar wani ijaba sai zamanto amsa da za su bayar ta kubuce musu kusa abin da za su bayar da amsa game da shi ba yau ma'ibin a wannan rana ta alƙiyama fahim la ya tasa'alun su a wannan ba za su iya tambayar junansu ba ai ba sa iya bayar da amsa game da tambayoyin da Allah yake musu fa amma man taba amma mutumin da ya tuba a nan duniya game da aikin da yake wanda ba daidai ba ya nisanci kafirci a nan duniya wa amana yayi imani da Allah fa'amila salihan ya yi aiki nagari kamar yadda Allah umarni fa'asa an ya kuna minin muflihe to wannan ana sa ran ya kasance daga cikin wa'inda za su rabauta a ranar lahira ana duk wanda ya yi imani ya tuba ma Allah ya mutu yana kan imani to ranar lahira zai rabauta amma wanda ya mutu akan kafirci to Allah madaukin sarki ya kare mu daga kafirci rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar nan raddi ne akan maganganun da kafiran maka suka yi lokacin da manzo ya zo yana musu da'awa sai suna ganin ai ba shine ya cancanta in ma za a samu annabi cikin larabawa ba to ba mun ga cancanta ya zama annabi ba ai da wani da wani su ne ya kamata su zamo annabawa ba shi ba an gane misali ko kasan Allah shi ya gwani akwai wani shi gomi gani yake bai dace da kowa ba sai da shi to sadda abin da yake ganin da shi ya dace bai fada hannun shi ba to sai a koma gehe ana munafurci yanzu kawai yanzu mutum ya je ya yi karatu har iya kai matsayin da duk zai kai sai ga wanda bai taɓa zuwa makaranta ba a ungo shi ne kowa kuɗi to shi kullum dibin yake ba ga wancan ne cancanta a ce ka zama misali nake kawo to sai suka fara wannan maganganu suna cewa bai kamata a ce manzo shi ne ya zama annabi ba shi ga shi ba mai kuɗi ba shi ba mai kaza ba sai Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha ubangijinka shine wanda yake halittar abin da yake so ma'ana kama ya sha zai halitta yadda yake so kamar yadda ta dace a yadda ya tsara in yi halittar ya ƙare kuma wa ya taro shi ne zai zaɓa cikin halittunsa ba duba ku gani cikin mala'iku sai Allah ya zaɓe jibirin ko ba haka wani cikin mutane Allah ya zaɓe manzo sallallahu alaihi wasallam cikin aljannu akwai su ifiritu ko ba haka wani cikin dabbobi na gida an zaɓe wasu akan wasu cikin dabbobi na daji Allah ya zaɓi zaki a kan kura yadda ya ga dama rabbuka ya khuluqu ma yasha Allah shi ke halittar abin da yake so kuma yadda yake so wa yahtar kuma ya zaɓi wanda yake so ya fifita shi akan wani saboda haka ma kana lahum khiyara su ba su da zaɓi ma'ana wa'annan da ke maganar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai cancanta a bashi komai ba to Allah ya ce ba su da zaɓi ana magana ne da ahlul makka mutanen makka ba su da wani zaɓi game da yadda Allah yake tsara al'amuran shi subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma albarkatunsa sun ɗaukaka shi kanshi ya ɗaukaka amma ya shirya kuna game da abin da kafirai suke haɗa shi da shi na gumaka rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka shine fi kowa sani game da abin da zukatansu suke kullewa kun gane ko abin da zukatansu suke kulle da shi Allah ya ce shine ya fi kowa sani kuma yu'linuna da abin da suke faɗi wa junansu su bayyana shi Allah shi fi kowa sani haka al'amari yake ba kaka dauka ta kare yanzu shi manzo irin tashi ta kenan yanzu sai ka dawo unguwar cikin abokan sai ka ga dole dai guda ne Allah zai zaɓa ko bi ko ko ba haka bane amma wasu sai su ta jin haushi ai wane na sai ya wuce ai shi na mutan wane sai shi na ciwo ba shi ko kuɗin wayo ma daga ina ruwan Allah ko Allah sai ku wane nan da kuka rena Allah ya ba shi wani abu wanda bai ba in kuna son ku samu sauki ku bar al'amarin nan da Allah wa huwa Allah shi Allah shine Allah da yake la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi lahul hamdu godiya ga Allah take firkula a farko haka ne ko wal akhirah da kuma a ranar al'ahira ma'ana kenan lahul hamdu godiya ga Allah ne subhanahu wata'ala take ala ahlil ardi was samai a halittun da suke cikin samai da kasai walahul fil ula kenan wal akhirati da kuma a ƙarshe duk ga Allah na yake kenan a ranar lahira duka godiya tana ga gurin Allah ne subhanahu wataala farko da ƙarshe walahul hukmu sannan hukunci tsakanin halittu na al-hukmu shine al-qada' hukunci tsakanin halittu ga Allah ne yake wa ilahi turja'una kuma ga Allah ne za ku koma bayan kun mutu Allah zai tashe ku dan shi yin ku hisabi kul kace da su ara'aytum wani labari ko shin kun ga cewa in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan in Allah ya sanya dare gare ku mana Allah ya sanya muku dare sarmadan ya je zargai ya zamo da'in kowane lokaci dare ne ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghayru allahi ya'tikum bi diya gani wani Allah ne wanda ba Allah da ake bautawa ba ma'ana ba Allah da cancanta bautawa ba zai zo muku da sai ku ga shi afala tasma'un nan ne ko ashe ba za ku ji ba ku saurara ji na biyayya ne mana ashe ba za ku ji ku yi biyayya ba afala tuti'una Allah ashe ba za ku ma Allah biyayya ba tambaya kenan tambaya na biyu kulka ce da su ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan in Allah ya sanya muku yini zargaigai ya zama to ko da yaushe yini ne da'iman ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashi alqiyama man ilahun ghayrullah shin wani ubangiji na kuma bayan Allah da ya cancanta abota masa ya ace kun bilailin da zai zo muku da dare taskunu na fi da za ku zauna ku samu nutsuwa a cikin sa afala tubsirun shi ba za ku kalla ba ku gaskata al'amarin Allah afala tusaddiquna ba za ku gaskata al'amarin Allah na halitta dare da yini da yini shi wannan ba ni'ima ba ce yanzu dai gashi dare ya yi shuru in an ka ƙara shuru ƙarhe ɗai shuru ƙarhe biyu an ce ka je wani guri ma ba ka zuwa in kuma sahiya ta yi sai ka ga ko'ina kana iya zuwa wannan aiki Allah yake yin shi ai aya yana daga cikin ayatul lahil kauniya ayoyin Allah wanda ake gani ya kamata mu gode wa Allah amin rahmatihi Allah ya ce fa yana daga cikin rahamarsa ja'ala lakum al-layla wan nahar ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku zauna a ciki cikin dare kenan litabtaqu min fadlihi dan kuma ku samu ku nemi arziki daga cikin falalar Allah fala'allakum tashkurun kuma dan ku gode wa Allah yana daga cikin rahamar Allah Allah ya sanya dare lokacin hutu ya sanya yini lokacin neman abinci inan in ka ɗibi wannan nema sai ka ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa yau mai yunadihim ranar da Allah zai kiraye su shine ranar tashi alkiyama fa ya sai ya ce da su aina shuraka'i alladhina kuntum tasqumun ina abokanin bauta wanda kuka sanya su kuka ce kishiyoyi ne a gare ni wanda kuka kasance kuna faɗi a nan duniya ina suke ma'ana gumaka da kuka rike abin bauta to ina suke wanda ceto za su ba ku wanda za ana min kulle ummatin shahida Allah madaukin sarki ya ce muka fitar daga cikin kowace al'umma wanda zai ba da shaida shahidan shine nabi ma'ana kowace al'umma sai mu fidda annabin da muka aika zuwa gare su ya zamo shaida a kansu faƙulna sai mu ce hatu burhanakum to ku ku zo da hujjojin ku ku hujjanku kun gane ku game da abin da kuke faɗi game da manzanni ku zo da hujjojin ku fa'alimu su san cewa annal haqqa lillah gaskiya haƙiƙa daga gurin Allah ne take wa dalla anhum ma kanu yaftarun abun nan da su kasance suna ƙirƙira ƙarya gare shi na ibada wani Allah za su neme shi su rasa yana tashi alƙyama manzanni za su zo don su bayar da shaida akan sun iyar da sako zuwa ga al'ummominsu daga ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama shaida ga wannan al'umma Allah kare da mu zo kissar ƙaruna ɗaya daga cikin masu kuɗi na duniya da ake buga misali da su amma wa'inda ba su amfano da kuɗin da Allah ya ba su shi dai ƙaruna kamar yadda wasu malaman tarihi suke faɗi ɗan uwan annabin musa ne yana kamar an ga annabin musa shi ƙaruna baya daga cikin ƙibɗawa ba mutanen fir'auna ba ne yana cikin banu isra'ila ne hasali ma yanayi ma annabi Musa uba ne to amma da ya samu kuɗi sai ya fandare sai ya zamanto shi ne ake amfani da shi a cutar da banu Isra'ila kun gane misali ko Fir'auna duk abin da ya ma banu Isra'ila ana iya a ce ba mutanensa bane ba ƴan garinsu bane ba jininsa bane ba kabilarsa bane amma shi ƙaruna waɗanda da ake yankawa waɗanda da ake cin mutuncinsu daga ɗan yayansa sai ɗan ƙanan shi sai ɗan wanda suka haɗa kaka guda da shi ɗan uwansa ne amma saboda ya samu kuɗi sai ya fanɗare ya zamanto da shi ake amfani ana cutar da al'umman annabi musa kai hasale ma malaman tarihi suna nuna da musa as-samiri da ƙaruna to ba wanda ya kai su sani attaura ma'ana makarantar attaura daga cikin waɗanda suka san littafin attaura ƙaruna yana ciki amma da ya samu kuɗi sai aka aje ilimin gefe da haka albarka ilimi ake so ba yawan ilimi ba kakka ɗauka mutum zai zama malam in ya lalace bai zama lalatacce ko kai malam ne in ka lalace sunan ka lalatacce inda sani yana sa a yi yana da amfani in ba ya aiki da shi da sanin da ƙaru sanin da ƙaru ne ya ma'atura da ya amfani shi don haka kowa ya iya tashi an ce iya ruwa yadda kai saka ga mutum ai malam na shi na da yi mace ai duk da yake nan masani na sanin banza ne in bai da amfani ba a aiki da shi to karuna da ya samu matsayi sai ya fara alfahari ya fara nuna wa mutane su ba komai bane da shi ake abin kamar yadda ne wani ishara shi daga cikin daular fir'auna waɗanda ake nema su ba da gudunmuwa a cikin mutuncin mutane da kuɗi shi karuna duk abin da za a yi musu annabi musa inda kuɗi na yana ba su a yi musu lalami za mu jira a cikin wannan labari kenan mafi yawanci in za a yi daula ta fir'aunanci da na ku za a yi amfani a cutar da ku
mun hana misali ko ko yana nan cikin kuna ga da ai muna da wani muna da wani shi zai daidai fans din yaya za a addan ku ku kuma na ku ne dan haka kawai ku dogara da Allah kawai ku dogara da shi akwai wani dama matsalar da ake samu da abaya ta sai ce ai muna da wani ka faɗi wallahi a muna da Allah sannan in akwai wanda zai muna wasu yayi
yasa Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa ina ganin inda lokaci ya to ko mu tashi akan wannan kissa gobe Allah kai sai mu yi da sa suratu eh qasas sai mu shiga suratul ankabut Allah ya samu dace abinda muka daidai Allah ba mu ladan da muka kuskure Allah ya tsama سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك